أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد الفاتح الموجود والخاتم لما سبقنا في الهدي بالحق والخادم إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى كبره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yan kuwa da suke tare da mu a wannan shaki na mu albarka yau karatunmu na biyu mai suna haƙurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wancan sati ko mu ce ranar alhamis da ya wuce yan uwa sun ji yadda muka kawo haƙuri irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da muhimmancin ta irin haƙurin da yake da ahalin kitabi yau kuma za mu tashi wato haƙurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil arad ilmu ilmu kana mutum wato duka muna ce ilmu ba ilmu ba ilmu ne ainun ba ha ha ilmu sallallahu alaihi wasallam ilmuhu bil arad jallal quluba wato haƙurin annabi sallallahu alaihi wasallama da wani mutumin ƙauye wanda gallaza quluba ya gallaza ma'ana ya sa kushi mazikatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك الله يقرأ مثل داينا فتا إن كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun jalilul hashiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya daura a jikinsa barhu wanda take da kaurin wato gefe tana da kaurin suna ko wato yadin da kauri fajabadahu sai wannan balaraban kauye ya zo ya ja wannan bargo na annabi sallallahu alaihi wasallam shaddahu bi kunti ya ja annabi sallallahu alaihi wasallam na ya ja shi bi kunti da da tsanani ya ja shi al'arabi fajabadahu arabi sai wannan balarabi ya ja jirda'ihi da wannan bargo na annabi sallallahu alaihi wa sallam jabzatan shadidatan ya za ta jani tsanani hatta akarat hashiyatul burdi fi safhat atihi ya ja bargon da ƙarfi sanda ya yi gurbi ya yi shafi kamar da malam bahaushe ke faɗa a farfajiyar wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ثم ساها الأعرابي في جلدتي sannan wannan balarabe ya tsage murya cikin mere cikin fushi ya ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya annabi muhammad ihmalli ala basirayya hadaini min malin layi lalli inda ya ce ka ɗora mu daga wa'innan taguwa nawa guda biyu ka kora mun daga dukiyan Allah wato ka cika mun wa'innan taguwa nawa guda biyu ka labta mun kaya daga dukiyan Allah da gurinka fa innaka la tahmil min malika wala min mala hakika wai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai fa ba da ka dora mun daga zuciyarka bane ko zuciyar mahaifinka zuciyar Allah nake so ka dora mun kamun kamun kayan zuciya wanda yawansa sakuman nan na wani guda biyu za su dauka fasakatar da biyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi kira Allah ta fata gare shi shi sun makalin sai ce almal malin lai wa na ku annabi ya ce dukiya nan na Allah ne ni ko bawan Allah ne dukiyar nan na Allah ne ni ko bawan Allah ne sun makalin sai ce sai annabi ya ce amma fa wa yuqadinin ka ya arabiyu ma fa'altu yace da fa ayi kisasi ma'ana da ayi hukunci za a auna wannan abu da kamun na gani rigana mayafina da kin san da yi zane a wuya ne da aka sani idan mutum ya kama rigar mutum ya rike ya matse shi da ƙarfi to duka rigar da shi ya ta wuyan alamun mutum an cutar da shi to wannan wawanci da rashin hankali wannan balaraba ƙauye yayi wa annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ba sahabi ne ba a yanzu ya fi duk mutanen duniya da rada gurin Allah bari mu ji abin da shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa da annabi ya ce masa da fa ayi tashi ya auna abin da kamu a cire mun haƙƙi sai ma a maka a ba ka haƙƙin ka fa kala rani la kala da wato ne ya ba wani aunawa da ya ayi a cire mun a cire maka haƙƙin ka na haƙƙin wuya da na maka na matsi maka na ja na maka wannan mutuncin ba da ai wannan abu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace lima duk da yasa bara ni ma karba maki na ba ai kai ma shi ka zo karba qala yace annaka la tuqatilu bis sayyi'ati as-sayyi'at yace ai kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ta saka mummuna da mummuna kowa ya sani kai matsayinka ba a maka mummunan mautanci a ce kai mata a ba ka yi mata ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ji ba mu ne ya wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san annabi ma ashe baya yin haka sallallahu alaihi wasallam ba a masa mummuna ya saka ta tare cewa ba ko yana mutum zai saka da mummuna bane a kitasi da ai a gwada yanzu wannan abin da yayi annabi da yake shi ko bai shi sallallahu alaihi wasallam shi kan ne annabi ya faɗa wa annabi cewa ai sai ba ka rama mummuna da mummuna fa da hikan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya dariya thumma amara sai annabi ya umarni an yi mu mala lahu ala ba'i ala ba'i sha'ir wa ala al-akhar tamru annabi ya ce a je wannan ragumin da guda ɗaya a cika masa alkama ai sha'ir ɗayan kuma a cika masa bayansa da dire da dai shi dukiya da yawa ba na dai da sha'ir sai ka san bukunan da rakumi ne ɗauka na sha'ir ka auna da bukunan shinkafa ne za su zano da ba ka san dai akalla ne dai shi goma ko haka da dai ko dai kilo da ya wannan girma a ce da kilo biyar to gun shinkafa goma da gun shinkafa kilo biyar dukiya ne da yawa ko mu nan ko a gurin masu arziki da biyu ne kamar mutanen Nijar da suke da agadar suke da dabilai da yawa ko mutanen Saudiya da biyu dukiya ne da yawa a gurin su biyar ballantana kuma a nan mu ba wuraren da da ba mu noman da biyu to wannan kisa karatun da ke cikin saki ka duba wani mutumin ƙauye ba balarabe ba balarabar ƙauye yi haka mu shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma ne annabi hakuri yayi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake gwada maka cewa Allah da yake mana na karkana da kun ji rasulullahi wannan hasana ya tabbata gare koyi cikin manzon Allah ne kyau ya kamata dinga koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dinga koyi da annabi gare balaraba koyi ne masa ka matsayin san shugaban halitta annabi da yake kun dukkan da yake a kashe shi amma mun sa annabi ya kaba sabila da Allah ya ce fa ini da da alaikum fa atu na muku barna kuma ku barna musulmi ne aka muku barna wannan abin da shugaban halitta ya yi nan sallallahu alaihi wasallam to mu ma ya kamata mu koyi irin wannan mu koyi halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mun nema wutarki ba wai rashin wayewa ba ne ba rashin ƙarfi ne in ka gane sai ka masa mai kyau ba hadiri ma ne yake sai da ka ɗaukaka a kansa mun ji da abin da annabi ya yi ya sa aka lafta masa rakumai da yawa kai kana tsamman da abu shugaban kasar Najeriya ya kuma shugaban kasar Ghana ko Canada kana tsamman da abu shigare ko gwamna ko masarki to yan uwa masu sarauta ku yi irin halayya na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zati yaumin wata rana ja rabi wani balarabi ya sake zuwa gurin annabi ya ilu ya ilu gurin da shi sallallahu alaihi wasallam shay'an fa'adahu ya zo na neman wani abu a gurin manzo Allah sai annabi ya bashi wannan hikaya muka karanta ta a gurin mauli sun makala lahu sai annabi ya ce masa a san su ilai na kyautata ma kuwa na ma abu mai kyau a san su ilai annabi ya tambaye shi da Allah ba manzo Allah ba waye ne ma zai ma kyauta ya ce maka wai na kyautata ma ai ya san ko bai faɗa ma ya kyautata maka ka san dalilin da annabi ya tambaye shi wai ana so ne an yadda da shi amma mu kan ba da ma muke bayarwa ba to mu kwaikwayo da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala arabi fi jafa'i wa aswati sai wannan balaraban ya bayar wa annabi amsa cikin wautacci da bushewar zuciya yace la wala ajmal yace a ni ba wannan samun da kai ba kamar yi wani abu ne kyau ba ga dabai muslimuna wa qamu ilayhi musulmai duk sai wurin sabai sai suka yi fushi suka taso zuwa gare shi ba tare da shi sallallahu alaihi wasallam an kuku annabi ya musu wani irin su kani kani ne da guda mun arabu da shi sun makama sai annabi ya tashi wa da kala manzila ya shiga gidansa wa arsala ilayhi sai ya sake turo ma wannan balaraban kauyen da wani isani mai yawa wani kyauta mai yawa wa zada shay'an ya ƙara masa wani abu a cikin abin da ya bashi sun matsala lahu sannan annabi ya sake ce masa a san ilaika yanzu kan na kyautata ma kala arabi biridan balaraban nan na kauyen nan ya faɗa cikin yadda biridan ɗin san zuciya ya ce na am yace haka ya rasulullah yace ka kyautata mu fa zaka Allah min ahlihi wa ashiratihi khairan yace Allah ya maka sakayya ba kai ɗaya ba hadda wato iyalanka bai tsaya nan bai sai hadda danginka duka Allah ya muku wani irin sakar muku wani wani irin alkhairi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala hu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi kira Allah tabbata ga shi yace masa innaka qulta ma qulta ai ka faɗa abin da da ka faɗa wa fi nafsi ashabi min zalika shay'un annabi ya ce a cikin zuciyar sabai na akwai wani abu da ya riga ta faɗi magana mara daɗi kuma akwai akwai abun a cikin zuciyar sabai na fa ina hababta wa qul baina aydihi ma qulta baina yadayya yace in ka so to ka faɗa a gaba gare su ka zo mu je in ba ka so annabi bai tilasta shi ba sai ce in ka so ka zo mu je gaban su ka faɗi abinda wato kukul bai na aiki ma kun da bai ne jaya ka je ka faɗa abin da yanzu ka faɗa a gaba na nan ƙara maka da yayin hatta ya zaba masu suduri alaifa domin har ya tafi abin da ke zuciyarsu da suke kallon da shi ya zama ya da ka zo da ka faɗi magana na rashin kyautawa yanzu ka zo ka faɗi wannan magana na daɗi domin ya zama ka wanke fiye da ganin ka da wannan kaga annabi na so kar ma sa bai su dinga ganin sa da wannan abu yanzu mu dami wannan cikin lona karatu ne hawan hawa an ba shi aka tambaye shi ya maka yaushe mu anan da aka ba mutum kyauta ka tambaye shi ma to amma ta biya da abidan da babu kamar sa shi na nan Muhammad sai ya tambaye shi ya tambaye shi kuma ya bai da amsa mara daɗi kuma da a masa hukunci annabi ya tsale kaga musama ne yake musama nan ba ni ya ƙara masa sama a nan kan nake sake tambaye ka yayi kunne shi yayi misama a rajiyar annabi yake to ka zo mu je gaban sahabbai ka faɗa abin da yanzu ka faɗa a gabana na wannan addu'a da kai ma iyalai na da dangi na domin ka su dinga kallon ka da shi kaga dan a goge shi ka safai sun ga ganin ka ka hana masa ma kyauta ka hana masa wasu abubuwa ka sama da jirgin da annabi mai قال نعم يفتح كان يجي gaban ولما كان الجن yayin da gobe awul ashi ko yammaci shine ruwaya yace da yamma din sai ya dawo ko kuma da gobe sai sai ya dawo ko kace sabai ana ce da ayi zo bakalan nabi ni da bakalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya Allah tabbata gare shi inna hadal arahiya annabi ce lalle wannan balare ne kala ma kala ya faɗa abin da ya faɗa ɗazu ko kuma ya faɗa jiya ina ɗauki wayan da aka kwana ne kullum yace fa zidnahu annabi yace sai muke gida na kara masa fa zama annahu rabiya sai yace kita ya yadda da faɗa ya ya yadda a kazalika sai kale na yace haka aka yi sai fa jazaka Allah min ahli wa asiratin khairan Allah ya yi sakayya ma iyalanka da danginka alkhairi فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي كذا ذلك الله ثبت عليه في مثلي ومثل هذا يتي مثالي نادي مثال من مسلم قوي يتي مثل رجل له ناقة يتي مثال من مسلم wanda yana da wata taguwa sharadin alaihi wanda ta gudu masa taguwan nan ta gudu ma wannan mutum fa atba hannasu sai mutane suka bi sa falan yanzu yaziduha illa nufuran ba tsara mata komai ba sai gudu suna bunta suna bunta wajen hadimake shi a kama ta sai kawai ƙara gudu take fana damu sahibuwa sai wannan mai saguwa ya kira ya ce sai ku tsaya ku tsaya ku dakata kallu baini wa baina naqati ku bar tsakanina da wannan taguwa na ku ban ku da ita ku ban da ita dan na ji kamar taimakon ku nan sai ƙara ta zai kara mata ta kara nisa da ni sai ta gudu a yi asararta fa in fa inni arfaqu minkum wa a'lam yace sai da tago ne yace ni ne mafi kyautayawa ga ita ga wannan taguwa nawa kuma ni ne mafi kusan halinta yace fa tawajja alhabai ne daya sai fuskance da yake ta gabanta shine taguwar fa akaza laha min kumalin arzi sai ya ɗigo ɗan ciyayi na ƙasa ya ɗauka farar da ha sai ya juyo da yana ɗan gwada mata yana ɗan gwada mata har ya juyo da ta tsaya hatta da har ta zo wata na ta durkuta wata da ala yari da ya kuma ɗaura a kanta kayan da ya shirin ɗora mata wata wa ala yashi ma sai ya hau in ni lau tarattukum annabi ya ce da na bar ku ai kalar rajuli ai kan mutumin nan ya faɗi ma kala abin da ya faɗa fakatan tumu kuka kashe shi da halal nara ne yake to da ya shiga wuta domin wannan magana da yake ya mun yake shi ne yake ba ban kauta da masa ba da na bar ku aka ce ko kashe shi dan wuta ne amma a wani ruwan shi amma yanzu inda dai mutunan aljanna ne sabila ya gane abin da ya faɗa da ya faɗa cikin wajen shi ne yanzu kuma ya gane an ba shi abin da yake so har ya yarda yanzu kuma ya gane amma gaba bai yi haka ba ya da yanzu ya gane da ba kuma ne da cewa ya yi lalle ya kyautata amma a ƙara mu ya zo gidan da ba a roƙo wannan roƙa a hana gidan annan mamman ce sallallahu alaihi wasallam su duk wanda karatu yana gwada mana hakuri da manzo Allah dama yana da cikin ruwa yana da shi yana da cikin cikin hankali hakuri mu wanda ya jahilce shi da san kai waye kar kuma ka je maka aure ni ne na ka mun kaza ya san ka ba ka bar shi kuna da wata ran ya san ka zai ji kunyan abin da ya maka Allah ya sa mu share mali to hilmu bi a'dai to hakur manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ne da maciya fi gadwa uhudi a yakin uhudi lamma kusirat ruba'iyyatu ba shi ya su yayin da hafaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kare ko aka kare a hafaran wa shi ban yi ba sallallahu alaihi wasallam ana gwada mana da zama masu abu mai yadda yanzu annabi shi dama damuwarsa a tuban ba damuwarsa a halaka ba su sami ke kira wani can mutane ba karantarwar suna suke yi ba domin yadda suna ta yi daban yadda suka yi daban da annabi sallallahu alaihi wasallam ne sosai duk muna ciki sai hakurin sa kuma da munafikai fi gazwati bani mustalak a yakin nan na bani mustalak ittasafa rajulun ismuhu jahjaw ibn mas'ud wani mutum ya yi yaki sunansa jahjaw dan mas'ud ma asnani jahani tare da a sinani jahani halifa hazrat wanda yake abokin alkawarin bani hazrat ne فقال سنان الجاني مستجيزا يا معشر الانصار في فدا ني دا جاو بن عبد المسعود yace ya ku taron ansar wata jajawu shi shi ma jajawu ne kira yace ya ma'ashar muhajiri ya ku taron mutanen muhajiri kowa kira ɗan garu faɗa suke iktatal faɗa suke da jajawu ɗan mas'ud da kuma wato sinan aljahil faka dafa abdullahi bin ubay bin salul abdullahi dan salul ya yi fushi daga daba abdullahi ibn ubay ibn salul abdullahi ibn ubay dan sai ya yi fushi wa qala in fitna yana ya faɗa yana kura wutan fitina tsakanin sahabbai ansar da muhajiru sai yace au aw qad fa'aluha yace ha haka ka aikata yace har muhajirun zai zo ya faɗa da mutumin makka mutumin madina haka da shi yace la irjana ila almadinati wallahi ko koma gida madina la yakuru jannal azm min al'adab wallahi sai mafi daukaka sun fitar da wato wanda ke hasanatu a cikin garin madina ina nufin mujahidun kenan su ne baki kuma al'ara'ati shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yan gari sun fitar da baki daga gari yakir bil adalli yana nufi da baki din nan dan bara mu fassara kalmar ba yana nufin da haka yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a wurin da ke tare da shi فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه sai haka labari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma da Umar dan Khattab a wannan wurin fa kale yace mur bihi ubadu ubadabna bishirin faliyat sulhu ko ya rasulullahi ko umarni ubad ka umarni wato ubad dan bishu ya je kawai ya kashe ya rasulullahi fa kale lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi fa kaifa ya Umar ya yaje ya ka ya Umar idan a yayin nan da wata sannan su mutane da su magana ran sai annabi Muhammad ya kudu ashabu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kace sabban da shi ma sabban wanda ke ji ma na kace su to ina ma wanda ne kace su ba yi sa ake san hakuri da wanda ake tare da su ayi hakuri ayi hakuri faqala wato sai sai ibn Hudayr sai da Hudayr yace atta ya rasulullah yace wallahi kai sunan ya rasulullah wallahi ruhu min ha wallahi kai ne da ka fitar da shi daga garin Madina in shi da in ka so هو والله دليل أنت الأجل شيني كالتكي أما كيف يا رسول الله كيف أوكسك ما توكسين والله وإنما بلغ الصحابي دليل عبد الله عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يعني كالعباية يجيما عبد الله بن عبد الله بن سلول ينا لقاء سنانس عبد الله شيما سنانس عبد الله كما to ɗansa Abdullahi shi ne tashi mai kyau shi kuma Abdullahi ɗan Ubayyu baban shi ne munafiki yayin da labari ya ce makan nan nasa ma kala abu abin da baban sai mata a san nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mu annabi a san nabi sallallahu alaihi wasallam annabi kala ya rasulullah ya annabun Allah innahu qad balagani annaka sirru qatala Abdullahi ibn Abi Abin Ubay yace labari ya zo ya rasulullah kana nufin da ka kace mahaifina Abdullahi ɗan Ubayyu fa in kunta fa'ilan fa murji in dai ka zamo mai aikata haka in dai ka zamo da ka aikata haka to ka umurme ni ni an san kace shi haka so ya sabon shi ana ahmil ilay karatu ni zan dauko kayan da ya rasulullahi Allah ya kawo masa haka dai da ake san annabi Muhammad akan annabi Muhammad kowa ma yanzu ya rasulullahi muna bukatar taimakonka ya rasulullahi muna bukatar taimakonka mu muna san taimakonka ya rasulullahi duk abin da ba shi mafan annabi Muhammad Allah kar ka ba mu wannan abu ya rasulullahi ka ce mu ce halan wa makalan yawa makalan da Islam sun ilmi wa afwi annabi sai fada cikin hakurin sa wato da ne da ya fiya sai shi bal na taraffu bihi ya ci damu masa sassauci wa nuhsin subbatan da mu kyauta da zamani ma ba shi ma'ana mutukan yana tare da mu da mu wanda duk abin da ya cancanta kyale shi kyale shi har zuwa wato mu ƙara zama kare da shi a cikin wannan karatu suka yi muwa akwai darussa da yawa cikin haƙuri irin na annan muhammadu haƙurinsa da halin shi gurinsa da balarabe a gurinsa da makiya a gurinsa da munafukai shine abdullahi dan ubayi dan su to Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ganin anan da mu da ka takara cikin mu bare dinga sai ba da mu dinga ko da ni ashirin ne Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bar mu tare cikin shiya da cikin karatu shiya da Allah ya kara barka Allah ya kara kare ki sai ji mala hanza sai ji mashin da sai ma sai na sai ji mala Umar Libya malam Musa Libya sai ji mala Zahra Kirki kuwa sai ji malam Babu Gida Abuja Allah ya kara muku albarka musamman annabi Muhammad sai da hajji anna da Saudiya Allah ya kara albarka sai da Hafsa sai da Aisha dukan ku Allah ya kara albarka Allah musulmi ya tsoro bari على سيدنا محمد الفاتحة وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب السلام الحمد لله رب العالمين الحمد لله أنا شيخ مرة على الليل ما بقى شيخ مرة ما بقى